أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da sake saduwa da ku muna cikin karatu na muqaddima ta adwa'ul bayan ta al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti wa rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin mun tsaya a safhata wato 23 ko yawwa to insha Allah ta'ala za mu dora a cikin wannan safa amma kafin mu ci gaba da karatu akwai nukta guda biyu da nake so in dan a safa ta 22 akwai nukta guda biyu da dan so in yi bayani kansu kuma yanzu ne Allah subhanahu ta'ala ya kaddari nan tuna shine cewa wajen inda an ka ce fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakumullah kun san muna da qira'a wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhur fa idza tatahharna to akwai kira'a wala taqrabuhunna hatta yatahurn kuma akwai wala taqrabuhunna hatta yataharna imamu hamza da imamu al-kisai da imamu khalaf da shu'ba sun karanta hatta yataharna kina asluhu hatta yatataharna to an ce hatta yatahurna sai sun tsarkaka kina sai jini ya yanke wanga kira'a tana nuna cewa idan jini ya yanke ana yami ana iya saurara wace ko ba ta wanka ba amma sai wata kira'a ta ce wala taqrabuna hatta yattaharna kira'a ta hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba sai sun wanke sai sun wanke gaban su wanda suka ce ko da ba su yi wanka ba sun wanke gaban su ana yanzu musu wasu suka ce a'a nan hatta yattaharna kinan hatta yattaharna sai sun yi wanka to shi yasa sai a dauki mutlaqa ana shi da mi da muqayyad wannan ta nuna sai jini ya yanki wannan ta nuna ko jini ya yanki sai an yi wanka to sai a dauki wanda ta ce sai an yi wanka mun fahimci wannan kuma ka diba cikin tafsirai in ka zo karkashin wannan zaka ga waɗannan bayanai na biyu ko sun zo waɗansu tafsirai da suka zo kan wannan mas'ala na biyu kuma inda Allah ce subhanahu wa ta'ala ce wabtaghu ma kataba Allahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku to anan me yasa bai ce ba ku yi jima'i wabtaghul jima ko wabtaghul walad bai ta ga kalmar kai tsaye ba anan sai ka fahimci akwai wasu hikimomi na farko saboda ismul mausul yana iya ɗaukar ma'anoni daban-daban da ya ce wabtagul jima shi kenan ba ya ɗaukar saurayi amma da ya ce wabtagu ma ka taɓa Allah lakum zai ɗauki ma'ana mai yawa mun fahimci da kyau duk inda ismul mausul ya zo akwai illa tare da shi galibi inda cikin hukumce hukumce na ba cikin kissa ba abu na biyu da ya ce wabtagu ma ka taɓa Allah lakum ismul mausul in yazo cikin qur'ani akwai ijmal tare da shi ijmal kin nuna bukatar tafsiri fa amma man a'ata wanda ya ciyar wani ne ayata sauka akan shi kaga sai a neme shi innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum suwaye su innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum aw lam tundirhum la yu'minu suwaye su ko waye ne yake shiga sahun farko cikin innal ladina kafaru din to in kaga ismul mausul akwai mi akwai ijmal cikin shi to wabtaghu ma kataballahu lakum ku nemi abinda Allah ya mi ya rubuta muku to abubuwan da Allah ya rubuta muku suna da yawa kaga ijmali ya zo sai ka zabi wannan ka zabi wannan ka zabi wannan sai dai a zabi wanda ya fi zaman tuwa shi ne gaba mun fi cewa da kyau to sannan da ya ce wabtaghu ma kataballahu lakum me yasa ya udul zuwa gare shi bai ce wabtaghul walad ba in mun ce lailatul qadr me yasa bai ce wabtagu lailatul qadr ba in mun ce al awqat me yasa bai ce wabtagu al awqat ba wal ahwal allati ahalla Allah yakum me yasa in mun ce al nisa kina al azwaj wal wal wal ima akinuhi me yasa bai ce wabtagu al azwaj wal ima udul marmakon a ce wannan sai aka cire aka kawo wani abu wanda ba shi ba to hikimar shine don a nuna maka in mun ce ɗa ne ashe ɗa neman ɗa abu ne wanda Allah ya halatta maka shi shi yasa ce wabtaghu ma kataba Allahu lakum in mun ce saduwa ne da iyali ko da koyanga dan ka gane cewa sazura kai ba abin zargi bane Allah ne ya rubuta maka wannan faman ibtaga wara a zalika fa ulaika humul adun in mun ce ka nemi al awqat ko al ahwal dan ka gane ibada ce kake ba Allah Allah ne umurce ka kai ba abin zargi bane in mun ce lailatul qadri dan ka gane lailatul qadri abin nema ce shi yasa sai kawo ma kataballahu lakum mun fahimci wannan al'udul ake kiran shi udul cikin ilimin nahawu da cikin ilimin sarf da cikin ilimin balaga akwai shi da dama a faɗi wani abu sai a bar shi sai a faɗi wani to me yasa aka cire wani ɗin aka sa wancan nan na malaman balaga da malaman sarf da malaman nahawu suna bayani kan wannan kwarai da gaske riba cikin littafin ustazu doktor fadil samar ra'i ma'anil abniya da kuma ma'anin nahawu na ɗai da ma'anin nahawu na biyu da ma'anin nahawu na uku da ma'anin nahawu na hudu mun fahimci wannan da kuma littattafan ustazu dr kabiru musa profesa da yake wato a kano yana littattafai cikin balaga ta alkur'ani simatul bayan alkur'ani ko albayan alkur'ani simatuhu abin nan da kuma sauran da littattafai da yayi da kuma ma littafin at-tahrir wa tanwir wani lokaci ibnu ashur yana kula zuwa ga wannan wallahu ta'ala a'lam mutai ko to safha ta 23 الثاني misali na biyu wanda Allah yake bayarwa galibi za ka shi kai baka fahimta ba amma misali ne na nuna cewa akwai kiyama ko yace khalqus samawati wal ard halittar samai da kasai li'anna man khalaqa ma huwa akbaru wa a'zamu domin wanda ya halicci abin da yafi girma an gane ko akbaru da a'zamu ai girma suke nufi mafi girma ko fa huwa qadirun ala khalqi ma huwa asgharu yana da ikon ya halicci abin da yake mafi karanci bila shakkin ba tare da shakka ba wa ashara lidhalika huna Allah ya yi ishara zuwa ga wannan bi qaulihi da fadarsa allazi ja'ala lakumul arda firashan was samaa binaa Allah shi ya sanya muku ƙasa ta zamanto firashan kamar shimfida was samaa sama ta zamanto bina'an matsayin kamar rufi to tunda Allah ya halicce su ko halitta ku ba ta wuya ga Allah ina fata ku cin domin wanda ya halicci babba halitta karbi ba zai masa wahala ba haka ne ko ba haka ba wa awdahu Allah ya bayyana wannan fi ayatin kathira a cikin ayoyi masu yawa ka kaulihi kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala a antum ashaddu khalqan shin ku ne kuka fi tsananin halitta wahalar halitta da girman halitta amis sama ko ko sama ba na ha shi ya halicce ta in kun yarda shi ya halicce ta ko halitta ku ba wahala za ta mishi ba al-aya suratul nazi'at an gane ko wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala domin ma'tufi ne akan ka qawlihi kenan wa qawlihi aw laysa alladhi khalaqa samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahu shin wanda ya halicci sammai da kasai bai da iko ne na ya halicci tamkasu a bala wa huwa al khallaqul alim bala tabbas wa huwa al khallaqul alim shine al khallaq mai yawan halitta fa'al ce siga ce ta mubalaga kuma an ce mubalaga ba an yi ma Allah mubalaga ba a wannan siga a larabci tana nuna mubalaga an fahimta amma ba mubalaga an kai ma Allah ba don inna Allah ala kulli shay'in qadir al alim masali mun fahimci wannan da kyau ko tunda in ya halicci sammai yana emi yana iya halittar tamkasu to in ya halicci dan adam yana iya halittar tamkashi in ya lalace ko in ya mutu suratu yasin yace la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas walakin akthara an-nas la ya'lamun la khalqus samawati tabbas allamu lamul ibtida tana nuna ta'kidi ana iya cewa khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas amma sai aka ce la khalqus samawati wal ard halittar sammani kasai tabbas akbar min khalqin nas tafi halittar mutane girma tafi ta wahala wal ayatu bi mithli hadha kathiratun jiddan mallaci ayoyin suke bayani irin wannan suna da yawa kun bi wannan ko to anan galibi qur'ani in ka ga aya ta rufe da sunan Allah to akwai abubuwan da kamata ka duba sunayen nan in an hada su biyu menene sirrin hada su kina asrarul muqarana fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi al-ula abu na biyu waɗanda an kai mukaranar bayan kaga da sirrin haɗa su kuna ji da kyau sai abu na biyu shi ne menene sirrin waɗannan sunayen suka zo a cikin wannan kissa ko ƙarshen wannan ayar ko cikin maudu'in da ake magana ba sani kuma fahimta ba yanzu misali an kawo da alkhalla da mi da al'alim to menene sirrin haɗa su sirrin hada su yanci alkhallaq zai bada ma'ana ta mi ta halitta wanda ya halitta in an ka alalimu shi kadai yana nuna shi na mi yana da ilimi to in an ka hada ilimi da halitta kuma an samu karin wata ma'ana ta daban halitta ce akan ilimi aka yi ta ba sai ko mun fahimta ba to bayan wannan kuma galibi in ya kawo zancen halitta sai shi kawo mi sai shi kawo ilimi da halitta yana hada su tare saboda nuna maka halitta ce take tafiya tare da ilimi shi yasa yace cikin bakara huwallazi khalaqa lakum ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ستمي وهو بكل شيء alim kaga dan ya nuna maka shi ya halitta kuma cikin ilimi ne ya halitta kuma ya san duk abin da yake gudana nan ma da yace aw laysa alladhi khalaqa samawati wal arda bi qadirin ala an yakhluqa mithlahu sai bala wa huwa al khallaqul alim masalina ya san lokacin da ya halitta yanzu ya san ta halin da take ciki zuwa gaba ya san abin da ta kasance kafin ta kasance ya san yadda ta kasance ba sai kuma fahimta ba an gane wannan ko wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa bainahuma illa bil haqq wa inna as-sa'ata la'atiyatun فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم to wannan kenan to kullu in kaga sunayen sun zo akwai munasaba ka duba zaka iya fahimtar wannan cikin ayoyi da dama daga zaka dauki sunayen Allah cikin alqur'ani gaba ɗaya kaga mawdu'i ya kare dan in ka dibi inda sunayen Allah yanzu zaka iske irin wannan cikin ayoyin gado da yazo sai ce aba ukum wa abna ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan min Allah sai ce mi inna Allah kana aliman hakima mai ilimi na domin rabon gadon nan ba mai shirin ba shi ba hakiman gwani na duk abin da ka gaya rabon na gadon nan gaka ce yusi kuma Allah fi auladikum lizzakari misul hadhil unthayi me yasa an kama mace guda aka ba namiji biyu a'a hakiman wanda ka gaya azashi daidai wurin ne ya azashi duk sunayen Allah kana ganin wannan da ya kawo min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn ghayr mudar wasiyatan min Allah sai ce mi wallahu alimun halim masani na da wanda ya dora wannan rabon gadon halimun mai juriya na shi yasa ya barku lokacin jahiliya kun kai ta zalunci bai kama ku ba yanzu kuma in kan kana cin dukiyar marayu bai kama ka ba lokaci na yake jira halimun na lam yu'adilka bil uquba ku rike wannan duk inda ka so cikin sunayen Allah daga ko ina wancan vakansa da ya wuce mun yi karatu kan sunayen Allah asma'ullahi subhanahu wa ta'ala ko a gidan rediyo na murya al'umma a kwanni karatu sha hudu tafsilan wa tatbiqan mai so sai a koma can a saurare su dan nan ba wurin fayyace wannan nan mun dai dan bada misali ne sau الثالث dalili na uku wadanda yake nuna kiyama za a tayar da mutane ihya'ul ardi ba'da mautiha za a rayar da kasa bayan mi bayan ta mutu ta bushe kenan wa ba'da mautiha wa qad ashara lahu huna Allah ya ishara zuwa ga wannan anan cikin suratul baqara kenan bi qawlihi wa anzala minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa minas sama'i daga sama wasu kace minas sama'i daga girgiji wasu kace minas sama'i ai min jihati sama'i daga jiha ta sama ko ba haka da maditun ba daga sama ta dai ruwa suke tafiya fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum sai Allah ya fitar da bihi da wannan ruwan minas samarati na uka na ƴaƴan itace ba wai ƴaƴan itace dai suke fita ba mun kamar da muka bayani kamar da Ibrahim ya ce rabbi ja'al هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن آدم وجنبني وبني أن آه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم رزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون na fatan fushi ne kaga sai ayyaye ta ce to ayyaye ta ce ne ce so Allah ya amfane su da su ya ba su a'a saboda ayyaye ita ce suna daga cikin alamomin ni'ima domin an same su an fara samun babban ni'ima ba ma ba ‘ya'ya itace ɗin shike su ba don ba kullum ‘ya'ya itace ɗin za a ci ba mun fahimci wannan? Allah ya kyauta an kalli littattafai ko samu littattafan da suke magana kan yadda ake fitar da matsaloli billahi da in ba haka ba sai a yi wasa da hankalinka bari ba da littafi ko hudu yanzu a gurguje manhajul istinbat na fahad bin mubarak ar-rumi littafi na biyu al-iklil fi istinbat at-tanzil na imam suyuti littafi na uku daf'u ihamil al-qirab an ayatul kitab na Sheikh al-Allamah al-Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti littafi na hudu as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi na biyar kuma kitab na liyadabbaru ayatihi mashru' da ake yi a kasar Saudiya ya kai kusan littafi na ganin yanzu 15 ko 14 liyadabbaru ayatihi ko ce aya sai a ciro ta dabburin ta in ka samu wannan ka kama bayani shikenan sai ka zo ya ce wai wancan idan ne yake samu waɗannan fa'idodi hau Allah ya taimake mu malam yace to wa awdahu Allah ya bayyana fi ayatin kathira a cikin ayoyi masu yawa ka kaulihi kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhi ahyaha la muhyil mauta a cikin suratu wato mi fussilat ayat 39 yace cikin hajji wa min ayatihi annaka ahtara al-arda hamida a cikin kuma fussilat yace min ayatihi annaka tara al-arda khashi'a mai har da qur'ani to fa idza anzalna alaiha al-ma'a ihtazzat can ma fa idza anzalna alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat can cikin fusa ce innal ladhi ahyaha la muhyi mauta can fusa ce wa ambatat min kulli zawjin bahij zalika bi anna allaha huwa al-haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir ya nuna cewa Allah dai wanda ya rayar da kasa bayan ta mutu zai rayar da dan adam bayan ya mutu mun fahimci wannan ko malam yace wa qawlihi kenan abin nan wa qawlihi dan ya ce bi qawlihi kenan kuma sai ka ce wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yuhyi al-ardha ba'da mautiha Allah shi yake rayar da ƙasa bayan ta mutu ko wa kadhalika tukhrajun haka ne za a fitar da ku a cikin suratul rum aya ta 19 wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ahyayna bihi baldatan maita kadhalika al-khuruj kuma haka ba a cikin suratul qaf kadhalika al-khuruj haka ne za a fitar da ku cikin fatir kuma kadhalika an-nushur kuma haka ba kuma haka ne za a tayar da ku ina fata an fahimta nushur tayarwa thumma idha sha'a an shara za a tayar da shi sai kai hattara ina fata an fahimta mala yace kai wal ayatu ayoyi bi misli zalika ga irin wannan abin da na faɗa kasiratun suna da yawa ayyuban su ba masu yawa ne wasu tara insha Allah malin yace in Allah ya so zaka gani ta'ala madaukakin sarki in Allah ya so amsilatan kasiratan misallai masu yawa lil barahin salasa da dalilai guda uku al mazkurati fi mahalliha wadanda an ka ambata a wurin da za a tattauna akan su ayi tafsirin su mun fahimci wannan to wadanga malin ya kawo guda uku ina fata an fahimta shine nan waɗannan abubuwa da an ka kawo to sannan kuma malamai sun ƙara da waɗansu abubuwa don ƙara guda biyu sannan sai mu wuce duk da kira san tana yi wasu ɗan taɓa mu da lokaci amma dai faɗa su yana da amfani shi ne cewa daga cikin dalilai wanda suke nuna akwai tashin alƙiyama ko za a tayar da mutane shi ne cewa Allah ya kira kansa hakim gwani gwani wanda baya yin abu mi don wasa ko ba haka nan bane to shi yasa sai Allah kafa hujja da wannan dalili afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un kawai Allah ya halice ku ne sagagadan ku yi abin da kun gada ba kun babu ni sakamako ba zai yiwa ba ina fata an fahimci hatta da film in an kai film karshe in ba a kashe wadanda sun kai zalunci ba sai ka gaba yi ba ko ba ka bane to yanzu su hetala da sun kai banda su fir'auna su koma ga Allah ba su samu sakamako ba kuma a tafi kiyama kuma shi babu kiyama kenan yanzu sun ci bulus hankalin kai na baka wannan kiyasa akwai filozofi yake cewa shi kamar kasan su filozofi sun da akwai kiyama bai ce akwai wasu alamu da suke nuna akwai wata rayuwa bayan wannan ya ce mafi yawancin azzalumai na duniya sun kare sun mutu ba a ɗebi haƙƙi a kansu ba ya ce to an ka ce bakin rayuwa ta tsaye hakan ya ce wannan abu bai yi ba yannan yana nuna akwai abu bayan haka kiyama ke wannan na farko kenan kenan dan haka Allah wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna akthara an-nasi la ya'lamun a cikin suratul anbiya kuma yace wa ma khalaqna as-samaa wal arda can cikin dukhan wa ma khalaqna as-samawati a cikin suratul anbiya wa ma khalaqna as-samaa as-samawati jam'i ne as-samaa jam'i ne domin jinsin sama'i ake nufi domin ba wai sama guda ce Allah ya halitta ba don wasa ba shi ya halicce su don wasa wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq can kuma cikin anbiya wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin sun kace law aradna an nattakhidha lahwan sun kace lahwan nan da mun so mu riki wasa mu yi su don wasa da sai mu yi wasa amma wasa bata dace da ku wasu kace law aradna an nattakhidha lahwan da mun so mu rike da ko ko laura na Allah take da lahawan da musu mu dauki mu riki mata domin da da da mata suna shagaltar da wani ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum auladukum amwalukum wala auladukum an zikrillah na fata an fahimta da haka dai Allah bai halicce su ba la'ibi na yana wasa ko ko la'ibi na don wasa domin la'ibi yana iya zaman towa hali ne mun yi su a cikin halin wasa ko ko la'ibi mun yi su don saboda wasa mun mu wannan ko don haka abin nan sai kuma abu na biyar da malamai suka kara shi ne ko malamai suke kawowa shi ne cewa wato al'amfila alwaƙa'iyya akwai al'amfila alwaƙa'iyya abin da ya faru ƙarara gashi an gan shi yana nuna cewa za a yi mi za a yi wannan abin ko ba karan bane mutum da ya ce ba za ka iya yin abu ba sai ka yi ya gani akwai sauran karyatawa ba a gardaman noma ga damana ko ba haka ba ina fata mu ce ni ba haushe ce kuma ga hili ga mai doki ni ne saura kenan sai gudu ina ba za mu ci malamai suka ce akwai amsila waƙa'iyya ɗaya daga cikin amsila kin bani isra'ila an kashe su an rayar da su fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun kaga da misali sannan kuma ɗaya daga cikin mutanen su an kashe shi kuma an rayar da shi ko ba haka nan bane wa id qataltum nafsan fadara'atum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa qulna idribuhu ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون kaga misali ne gashi an rayis an gani bayan wannan kuma Allah ya kara bada wani misali a cikin suratul baqara na bani isra'il alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum ya rayar da su misali misali na hudu wannan mutum wanda ya shirya kan alƙarya aw kallabi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha ko ba ka nan bari wanda ya shudi akan wani aka alƙarya wasu suka ce musulmi ne wasu suka ce a kafiri don ya ce anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ta yaya Allah zai rayar da ita kinan yayi shakka cikin kudrar Allah wasu suka ce a anna su'alu ne litta'ajjub shi yasa suka ce kafiri suka ce musulmi aw kalladhi marra wasu suka ce aw bi ma'ana littanwi'i kenan ka ɗauki misali wancan na annabi ibrahim aw kalladhi marra ala qarya wasu suka ce a aw wagga aw lil ce kenan للأطف أو كالذي مر على قرية أي وكالذي مر على قرية أكون من قرون داما على قرية وهي خاوية على أروشها قال أن لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وكذا فانظر إلى طعامك كيدوبي زواج الطعام abincinka ko ba haka nan bane wa sharabika da abin shanka lam yatasannah bai canza ba ko kuma lam yatasanna bai canza ba to kaga kira'o'i ne guda biyu ana akwai matsala shin wai waɗannan kira'o'in da lam yatasannah da lam yatasanna duk ma'anar su guda ko ba ma'anar su guda ba kaga aiki ya sami mutum amma malaman tafsiri suna da magana mai yawa a wannan wurin zan dan tsakaro ne daga ciki sai mu yi gaba da kuma matsayin waɗannan qira'atin fanzur ila ta'amika wa sharabika wato lam yatasanna imamu hamza da kisa'i da imamu khalaf da imamu yaqub sun karanta lam yatasanna wanzur sai suka shafe ha'un lokacin wucewa sai ta zama toke nan wawo wato haɓu sakt shi domin in za a tsaye lokaci sai a kawo haɓu sakt ko ba haka bane na fata an fahimta shi imamu yaqub ma galibi har karshen ayoyin shi da haɓu sakt li qaumin ya'lamun li qaumin ya'lamuna shikenan to ya ana kai ya ce haɓu sakt ta baya alamuna hura in baka jiya ba sai ka fada cikin rami to amma anan da yi da hamza da kisa'i da khalaf an gane ko shi ko bazzi har cikin harufa yana da cikin qira'a ta ibnu kathir wa fi mah wa min mah thumma amma li mah bi mah bi khulfin ala al bazzi wa dfa mujahala in ji imam shafi'i shafi'i amin amin an gane ko fi mah wai kalma ta fima fima anta min dhikraha min dhikraha in zaka tsayawa وفي مه ومما فلينظر الإنسان مما خلق إن ذكرت أكن كلمة مما وفي مه ومما أنقالك ثم عمه كما كلمة عمه عما يتساءلون لمه بمه وإني مرسلة إليهم بهدية فناذرة بما يرجع المرسلون ثم عمه لمه بمه بخلف على البزي ورفاء مجاهلة أنقالك bi khulfin al-bazi kenan yana da dama yana tsaya akan harafi yace am misali wajen amma kuma lokaci yace amma ina fata an fahimta waɗanda sun kace babu ta imamu shatibi yace a a ha'u sakata kenan an yi riwaya da ita don haka wadda fa'a mujahala ka tunkuɗe wanda ya jahilci wanda ba ba karambani to almuhimu da waɗannan hamza da kisa'i da khalaf da yaqub sun karanta lam yatasanna wanzur ila himarika sauran kuma sun karanta lam yatasanna shin menene asalin waɗannan qira'atin shan akwai bambanci tsakankanin su ko babu maganganu ne na malamai amma sai waɗansu malamai suka ce inda an ka ce lam sanna an ka kawo ha'un wasu ka ce to wannan ha'un ɗin wato ba ta asali ba ce an yi mata mu'amala ne ta mi ta harafin tsayawa amma harafin wanda a asali shine wawun domin sana asalin kalimar fa'un ne fa'alun ne asalin shi sanawun ne wawun ita ce asalin wannan an gane ko to yanzu kenan in ka gana ma shi wasalin sai ka kaddara shi akan wawul mahdufa in ka gana ma suka ce a'a lam ya tasanna ka kaddara jazma akan ha'un kina an yi mata mu'amala harafin da an ka shahi don mi an ka ce asalin shi wawun sun ka ce saboda jami'in sana sai a ce mi sanawatun kaji ta dawo ba wai kawai magana ta aka hudu ina fata kunce kuma inda a tasiri sai a ce sunaiwatun sunaiwatun karamar shekara kenan kuma sai a ce sanaitu na shekara kenan asalin shi sanautu ne an gane ko ana cewa asnatal qaum asalin shi kenan asnawal qaum asnawal qaum sai aka ce asnatal qaum mutane sun shigo cikin shekara ko sun shekara asalin shi kuma asnawal qaum ne domin wani lokacin laraba suna shafe wawun sai su kawo tawo kaga sai a ce tijaha hada tijah asalin tijah wijah ne daga alwajhu na fatan fahimta tuhama asalin shi wuhama ne domin wahib ake cewa tuqatun ko ba haka nan bane asalin shi wuqatun ne domin waqa yaqi wiqayatan da la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah ay wiqah sai an ka cire wawo kamar thiqatun ne asalin shi withqatun ne domin wathiqa ya thiqu thiqatan ah kamar sifatun ne asalin su wasafa yasifu wisfatun sai an ka ce sifatun aka shafe wawo kamar idatun ne asalin shi wa'ada ya idu wi'idatun ne sai an ka ce idatun yawa gare shi wa bari mu bari haka amin an gane ko kenan sai ya zama to asluhu an gane ko ya tasannawa ne sai alifin ta koma wato wawun tun da ta zo karshe sai an ka ce ya tasanna sai an ka shafe alifin sai an ka bar ha'unin ta zama to wurinta ina fata an fice waɗansu kuma suka ce a'a asalin shi ya tasannana ne domin an ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun tasannana sun ka ce al mutaghayyir shine abin da ya canza kenan kamar lokaci yana canzawa wasu malamai suka ce duk da yake tasannana yana nufin canzawa amma dai a ce shine daga sanawatun wanda ma'ana ta yi nisa ta fuskar ma'ana ya dace amma ta fuskar lafazin larabci yankari ba ishtiqaqi lam yatasanna da lam yatasannana ba dai bane ba a cewa nunin ce aka maida alifu ban sani ko mun fahimta ba suka ce larabawa wani lokacin suna cire nunin su maida ta mi su maida ta su maida ta alif tazannana sai a ce tazanna tazanna kaga tazannana ne an ga nunin uku sun yi jeru karahatu tawalil amsal sai aka shafi aka ce tasanna ba sani ko mun fahimta ba mun ji wannan ko to wadansu daga cikin malamai sun tafi akan wannan wasu kuma sun kace a asalin shi daga asina ne shine abin da ya canza an gari ko ma'un asin ruwan da ya canza to malamai suka ce a'a inda asalin shi asina ne da sai a ce lam ya ta'assan ba lam ya tasanna ba ina fata an fahimci akwai magana da abun ga amma sai suka ce a'a an yi kalbul makani ne asalin shi tasannana ne an gane ko sai an ka ce tasan wato alhamza an ka mai da karshe an ka ce ta sanna'a sai ta koma karshe to tunda ta koma karshe sai an ce lam ya tasanna to wannan cewa akwai kalbul makani akwai magana mai yawa ne magana tana da wahala almuhim wasu ka ce lam ya tasanna asalin wannan an ya kudal ha'un asliya suka ce ha'un asliya ce suka ce lafazin sana ina fata an fahimce ni su akwai larabawa da suka ɗauki sana asalinta ha'un ne kidan su a wajensu sanahun ne ha'un asliya ce ina fata an fahimta domin suna ce masana karama sunai hatun kuma su ce sunai hatun sai su ce sana hatun na shigo cikin shekara ko na shekara ina fata an fahimta sai sun ce to kenan lam ya tasanna ai lam ya taghayyar bi marri sinin alaihi abinda ake nufi lam ya tasanna bai canza ba duk shekaru sun bi aka shi ba ana nufin ba bai yi shekaru da yawa ba tunda an ce asalin shi daga shekara ba ana nufin bai shekara ba don an ce fa amatahu Allahu mai ata amin na ana nufin lam ya tasanna lam ya taghayyar bi marri sinin alaihi bai canza ba duk shekaru sun bi akan shi ba wai ana nufin bai shekaru don ya shekara 100 kuma kaga zan ce a ce bai shekara ba ai ba haka ake nufi ba karka ta wajen fassara ka samu sana almuhimmu dai shi wannan mutumin wasu suka ce to in mun dauki kira'ar da kuma ta cire haun kenan haun ghaira asliya ba mu da matsala sai da to su in mun ce lam yatasanna kenan su sun ce lam yatasanna daga tasanna ne wato na shekara ne ha'un gaira asliya kenan babu bukatar in sun wuce za a kaddara ta in kuma sun tsaya ha'u sakta ce magana ce ta malamai almuhimmu lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas ka kalli abin nan wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'idami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma ko kuma kaifa nunshiruha in muka diba imamu hamza da kisa'i da khalaf da ya abin nan da asim da kuma ibnu amir sun karanta kaifa nunshizuha daga nashaza ne ko ba haka ba shine abin da ya taso ya daukaka al-irtifa shi yasa an kace wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan ay irtifa'an dauka ya zamanto ya nuna girman sa ya fi ya bijire wallati takhafuna nushuzahunna kiran kaifa nunshizuha yadda zamu tayo da su sauran kuma sun karanta kaifa nunshiruha yadda za mu rayar da su domin in an tayar da su lokacin ne da ami za a rayar da su ba sani kuma fahimta ba da haka babu cin karo akan wannan kira'a wanzur ila idami kaifa nunshiruha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir imamu hamza da kisa'i sun karanta qala a'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir kasancewa Allah mai iko ne akan komai an gane ko i'lam ka sani qala alam kenan qala i'lam ne sai aka ce qala alam a qira'at hamza da kisa'i malaika ce kasan Allah yana da iko akan komai a qira'a qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in sai ce na sani kenan an ce ka sani yace na sani ko kuma yanzu na gani tabbas to sai malamai suka ce wannan mutumin musulmi ne ba kafiri bane wasu sun ce uzairu ne babu dalili kan cewa uzairu ne an ce alƙarya ce ta wuri kaza ta wuri kaza babu dalili akan wannan alƙaryar da ya tabbata ta almuhimmu dai an faɗi abin ya faru wani mutum ne kuma an faɗi akan wata alƙarya ne ko mun san garin ko ba mu san garin ba ko mun san wane ne ko mun san wane bai tabbas wannan abin ya faru to wannan abin da ya jawo mana shi misali da Allah ya bayar a aikace a duniya cewa ya rayar da waɗansu mutane ba sani ko mun fahimta ba shi yasa ayat da take cewa qalu rabbana amatta nasnataini wa ahyaytana nasnataini to sai mu fitar da waɗanda da an kai ma rayuwa a nan duniya su waɗannan an hiddatar su ne da ijazi don su yi an ka kara sai sun zan uku sun rayu a duniya sun fito sun zo duniya can babu su an halice su kaga sun rayu da ci sun zo duniya suna rayu kuma sun mutu kuma an tayar da su kaga tun da sun samu biyu don haka su istisna in su zaka yi in ba haka ba wallahi suna kamo ka misali kuma na karshe da zamu bayar kan wannan fadar Allah subhanahu wataala wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta ko ba haka ba duk da yake ibn amir yana karanta wa iz qala ibrahim ibrahim duk da yake abdullahi ibn zakwani shi yana karanta ibrahim ko ibrahim an gane ko amma hisham shi yana karanta ibrahim wa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al mauta annabi ibrahim yace allah ka nuna mini yadda kake min kake rayar da matacce kaifa yace yadda kake rayar da matacce ba yana shakka bane bai ya ce ba Allah kana da ikon kana da wata sai ce Allah ka nuna min yadda as-su'alu anil kayfiyya wa laysa as-su'alu anil qudra na fata mai ce Allah ka nuna da kira da matacce qala awalam tu'min Allah ta shi baka imani bane qala bala ce a tabbas Allah na yi imani ka gani qala bala walakin liyatma inna qalbi law zuciya ta samu natsuwa ina fata mai ta to da yace zuciya ta samu natsuwa sai suka ce a ba ni Ibrahim da ba walakin liyatma inna qalbi sai da don zuciya ta samu wato aboki na samu natsuwa wani aboki ga annabi Ibrahim sunan shi qalbi qalbi a ga wannan hayaniya ce tafsiri waga eh ba Allah ka bari zuciyar shi ce sai na sun samu natsuwa zai wani aboki wani aboki kuma yana za idza haba ila fir'auna innahu daga sun kace fir'auna zuciya akan mi idza haba ila qalbi innahu daga domin mutakabbir ne wannan tawilin bai da wani abu cikin tafsirai waɗanda suke na batiniya da tafsiran shi'a da tafsiran ghulatu sufiya duk irin waɗanda za ku gani su sai a canza lafazi a raba shi da ma'anarsa qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya sun kace taqiya in kai na awwan nan mutumin wanda aka ce ma taqiya taqiya Allah ya sauka almuhimmu dai yadda inna qalbi annabi ibrahim dan ya samu natsuwa wannan ba a cewa wato abin nan irin amsila na waɗannan masu imani ana samu gare su annabi ibrahim tabbas Allah ce wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wal yakuna minal muqirin ka gani an nuna mai tafiyar su yadda suke tafiya suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yana gaban annabi ibrahim don shi isra'i da miraji an kai da shi to shi ibrahim nuri malakutu samawati wal ard nuri ibrahim malakutu samawati wal ard yana nan aka sa an ka nuna mai to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam usriya bihi sai da ji sariral aqla ma zagha al basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbih al kubra shi tafiya aka yi da shi aka nuna mishi kaga ya nuna cewa yana gaban annabi ibrahim ko ba kana bane annabi ibrahim ya ce wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm kaga shi tsammani yake yana roko shi ko Allah ce a inna fatahna laka fathan mubina li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allahu akbar mun fahimci nan ko to da haka ne annabi ibrahim su'ali anil kayfiyya wannan kuma ya faru ga hawariyun in qala al hawariyuna ya isa ibn maryam hal yastati'u rabbuk ko ba kana bane ko kuma a qira'ata wato imam al-kisa'i hal tastati'u rabbak duk da yake da idgham hal tastati'u yake karantawa ana idghamul lam fitta hal tastati'u rabbaka shin zaka tambayi ubangijinka kana da iko ka tambayi ubangijinka hal yastati'u rabbuka shin ubangijinka zai yarda yayi muna ba wai da saboda suna shakkar kudurar Allah ba domin mi qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna duka ta musamu da tsowa ba wai dan saboda su ku sani ba domin abin da ido yake gani ba dai bane da abin da bai gani ba ko da ya san da abin haka ne ina fata ku bice hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama ko ba ka dan bane ko an yunzila alaina ma'idatan minas sama abu amr ibn al-ala da imamu yaqub da imamu ibn kathir suka karanta da wannan mun fahimci wannan ko akwai kuma wannan ya faru ga annabi musa annabi musa ya je ganawa da allah sai Allah ya bashi labarin mutane shi sun bata haka ne ko ba haka ba yana shakkan labarin Allah ba ya shakka amma Allah ce wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'di wa adallahum as-sabiri kaga ya samu labari amma a cikin arab sai Allah ce walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi qala ibn umma innal qauma istad'afuni ko qala ibn ummi imam Hamza da Kisa'i da Khalaf da imam Ibn Amir da Shu'ba sun karanta qala ibn ummi ibn ummi kenan qala ibn umma can an bayyana ta san sama an gane ko qala ibn umma ya kai dan uwana da abayan وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني an gane ko innal awma sadafuni wa kanu yaqtuluni a cikin suratu al-a'raf can kuma qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si a cikin suratu taha ka kuta kuda a gane ko a gani to kaga wannan misali ne annabi Musa baya shakkan labarin Allah amma me yasa daga can bai jefar da allunan at-taura ba tunda can da Allah ya bashi labari ya kamata ya jefar da allunan at-taura amma bai jefar da su ba sai da ya zo ya gani sai idan su suka masa tasiri shi yasa wanda zai yi maka abu gaban idonka to ko da ka daga ba zai yi maka shi ko haka ko ba haka nan bane to kaga da ya gani a wancan lokacin yana da labari amma tasirin ido da ya gani sai jefar da alluna a taura tare da cewa ko duk wanda ya jefar da maganar Allah an yi mi an yi banda balle kuma manzo kuma daga cikin ulul azmi na rusul kuma shi zai karbo amma saboda Musa ya kai wato karshe wajen hushi ya ya fita cikin hayyacinsa kuma hushin da yayi don Allah yayi ba don saboda ya rasa wani matsayi na duniya ba an gane ko dan Allah ne ya iske ana shirka yayi bakin ciki shi yasa Allah da kansa ya ce walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwa na fata mai lokacin da ya zawo cikin hayyacin sa ashe annabawa ma suna yin fushi na fata an fahimta to anan kuma wadansu malamai suka ce aluna at-taura da ya jefa da su sun kare su buskari ba Sheikh Muhammad Amin Shankid ya ce a'a zan ce a ce sun kare babu wani dalili akan wannan ina fata an fahimta ba wani dalili akan wannan amma malamai masu bincike da suka dawo sai suka ce a'a aka maka Allahu an yi bincike akwai nassoshi da suke nuna cewa ya jefar da alunan kuma sun karya babu matsala zai zama to bincike ne malam yayi iya binciken shi li kulli jawadin kabwa dukkan ingarman doki wata rana yana iya tuntubi kadiba cikin littattafai da an kai tahqiqi za ga mawsu'at na at-tafsir bil ma'thur sun kawo athar kin suke nuna cewa lalle tabbas sun kai daga ciki mun fahimci wannan to kaga misali ne na cewa annabi ibrahim da ya tambaya kan ya ga yadda ake rayuwa da hawariyuna ba wai musuna matsayin kafirai bane a'a saboda liyatma innal qab hadithina imam al-hakim cikin mustadrak ce laysa al-khabaru kal muayana labari bai zama to da abin da kake gani ba ko da Allah ya bada labarin zaka iska tasiri ido shi ko Allah ya aje shi a wani wuri ina fata an fahimta misali na ƙarshe kuma na biyar kan misali na gaba kan cewa ido suna da tasiri shine lokacin da annabi Musa ya neme ga Allah an gane ko Allah subhanahu wataala ki ba mu labari wa wa'adna Musa 30 laylatan ko ba haka ba wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك sai Allah ce lan tarani lan kuma yana nufin har abada ba irin na yan mu'tazila ko ba kanan bane nan yana nufin ba a ganin shi a nan duniya domin da lan tana nufin har abada da bane bata ce falan ukallima al-yawma ba in siya al-yawma na ba ta fahimci ni ko ba ka ba sannan kuma lan koda ta zo tare da abadan wani lokaci ba tana nufin har abada ba dan wani sai na fakewa sai ce to ai in ta zo tare da abadan tana nufin har abada ba haka na ake nufi ba ina fatan ce lan ukallima al-yawma tana nufin wannan gini to kaga inda lan tana nufin hada da ba ta kawo al-yawma ko ba haka nan bane ha to da lan da abadan har da abadan in ta hado akwai in an samu dalili lokacin ba tana nufin har abada ba Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul baqara game da bani isra'il qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin sai ce mi walan yatamannahu abadan can cikin suratul juma'a yace wala yatamannawnahu sai kai hattara dan can cewa sun kai su kadai na awwaliye nan kuma cewa sun kai su kadai a gidan lahira shi yasa to sai Allah subhanahu wataala ya kawo lanta domin abinda sun kai iddiai a bakara ya fi karfi daga abinda sun kai iddiai a cikin suratul juma'a an gane ko to amma mu aje wannan fataman nawul mota ku yi gurin mutuwa ko mu ce ku zo a yi mubahala ku mutu ko mu ce ku yi gurin mutuwa amma dai gurin mutuwa ma yana shiga kuma mubahalan ma in sun zo za a yi mi za a yi mutuwa ne fataman nawul maut in kuntum sadiqin ha in kuna da gaskiya nan kun ba ana cewa su yi gurin mutuwa bane don a shari'a mu an hana yi gurin mutuwa ko ba kanan bane sai dai ka ce Allahumma ahini ko ma kanat alhayatu khairan li ko to dan haka ne nan ba ana nufin a yi gurin mutuwa ba ya halatta a'a na ana nufin an kalubalance su na in sun ce su ne adda gidan lahira to fata mannawul wata in kuntum sadiqin sai Allah ce ni walan yatamannahu abadan lan ya kawo yace ba za su taba gudun mutuwa ba har abada kenan ya nuna har abada amma a kiyama Allah ya ba mu labari kafirai wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba wa nadaw ya maliku li yaqdi alaina rabbuka za su gudun mutuwa da haka da lan da abadan ko sun zo in an samu nassin da ya nuna ba abadan ake nufi ba ba abadan ake nufi ba kana tare da ni ko baka tare da ni ta saka ku yarda ai wasa da hankalin duk wani mai wata mummuna aqida shi zo zai yake ka ka tsaya ka fahimci da dalilai sannan ku fafata da dalili don ba zancin kulli na aka ba in zancin kulli na sai mu jayi mu masu dambe da yan catch da masu box in magana kuɗi da kuma bar masu kuɗi su zancen kuɗin su in matsalar siyasa ce ko sarauta a bar masu sarauta su magana su ko ba haka nan bane in za a zo magana karatu kuma abin da ka sani kai magana wanda baka sani ba kan bakin ka bas ko ba haka ba to annabi Musa ce arini anzur ilay qala lan tarani walakin anzur ila aljabal ka kalli dutsi fa in istaqarra makanahu idan ya tabbata aurin sa fa sawfa tarani zaka ganin shi Allah amma Allah ce falan ma tajalla rabbuhu liljabal lokacin da hasken ubangiji ya bayyana ja'alahu dakkan sai dutse ya koma gari wadansu malamai a qira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf ja'alahu dakka'a aikan wato dakka'a kamar naqa ad-dakka'a wato taguwa wadda ba ta da tozo kamar banta ya daidaice sai zama to kamar abu daidaitacce an gane ko to dama in yi zangari zai mi ai daidaicewa zai yi ke nan wa karra musa sa'iqa annabi musa sai mi sai ya faɗi yana so mi ko ya mutu falan ba a faɗa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalu min kaga annabi musa dai sai da dan Allah ya san in ya bar shi ya ce mai lantarani zai samu mi zai samu wani dan abu cikin zuciya to dan a fidda wannan waswasin walakin yanzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa falamma afaqa to yanzu qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin dan ka gane karatun na fata an fahimce ni to kaga wadannan misalai ne da suke sai misali na karshe annabi ibrahim da ce rabbi arini kayfa tuhil mauta qala aw lam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi qala fa khudh arba'atan min at-tayr sai Allah ce to yanzu kana gami tsuntsu guda hudu an faɗi sunayen tsuntsayen da wane ne da wane ne wani babu wani dalili tsuntsu kaza da tsuntsu kaza fa khudh arba'atan min at-tayr an gane ko fasurhunna ilayka imamu hamza da imamu khalaf da imamu abu ja'far da imamu ruwais an gane ko ɗaya ne daga cikin ruwat na yaqub wa yaqub qul anhu ruwaisun wa rahuhum inji ibn al-jazari a cikin durral mudi'a sai suka karanta fasirhunna ilaika sirhunna suka yi musadun kasra wadan kuma suka karanta fasurhunna ilaika an gane ko sun kai mata domma to mene ne ma'anar shi wadan su malamai suka ce dun ma'anar shi daya fasirhunna ilaika da fasurhunna ilaika ay qatti'uhu shine ka yanke abu domin larabci ana cewa sara yasuru da sara wato sarahu yasuruhu ay qata'ahu sarahu yasiruhu ay qata'ahu mislu tsara ya tsiru da tsara ya ɗuru duk ya fira ake nufi na fata fahimce mu shi yasa Sheikh Abdulatif Shore cikin tasihatul lughawiyya yace kana iya cewa al-matar kana iya cewa al-matir domin akwai tsara ya tsiru kinan al-matiru tsara ya turu al-mataru magana ta kare qatta'ahu to wannan tsara yasiru da tsara yasuru da tsarin kinan ba wancan tsara yasiru ba na kasancewa na wanga muta'addi na sarahu yasiruhu domin wancan sara ba muta'addi bane qada'ahu ya yanke shi ko kuma amalahu ya karkato shi wasu malamai suka ce to duka ma'anarsu da sara yasiru da sara yasu duka suna nufin qada'a kuma suna nufin amala kenan ka yayyanka su kuma ka, ka kusanto da su ka gansu tabbas su ne kuma ka daddace su ina fata an fahimce ni waɗansu daga cikin malamai kamar imamul farra ya ce in an ka ce sara yasuru shine yake ɗaukar yayyankawa kuma yake ɗaukar mi yake ɗaukar kusantuwa amma an ka ce tsara ya siru ya ce to yana nufin yankawa baya ɗaukar ma'anar mi kusantuwa wasu kuma suka ce a'a kai ka juya ne in an ka ce tsara ya siru shine yake ɗaukar yankewa da kusantuwa amma tsara ya suru shine yake ɗaukar yankewa magana ce ta doka ina fata an fice ni almuhimmu duk inda ta kai ta kawo ka yayyanka su kuma ka kusanto da su ka gansu da kyau su ne ka sai ka yayyanka su dan lokacin da za su zo maka ina fata an fice ni ka gane su din فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا يا تو الله يا bada labari amma shin annabi Ibrahim ya aikata ko bai aikata ba ka Qur'ani bai bayani ba amma tunda Allah ya umurce shi zai yi in ko zai yi mi zai yi Allah zai cika alƙawarin sa wa alam anna Allah azizun hakim ka san Allah azizun ne mabuwayi hakimin gwanina to nan kuma ina munasaba azizun shi kadai yana nuna buwaya hakimun yana nuna hikima saboda Allah azizun ne babu abin da ya buwaye shi amma tare da hakimun baya aza karfinsa sai inda ya dace domin zaka samu wani hakimun na akwai wayo amma babu karfi jikin kamar leda shi kuma wani haki wato azizun na akwai karfin amma ba hakimun bane wawa ne saboda abin da ya samu na karfi na duniya ko na mulki ko na karfin damce sai ga shi na kamar dan altar sakaka sakarin banza sai da mutu kowa yana iya zaruta wai saboda shi shi na ganin yana da mutsa da mutsa suna mai cizo suna mai wato tamina in ji adarawa an gane ko? sakarci ke a'a karfi tare da ilimi Allah yana da buwaya amma duk da haka baya aza buwaya shi sai inda abu ya dace shine hikimar hada su domin wani yana da buwaya amma bai da hikima wani kuma yana da hikima amma bai da mi bai da buwaya sai wayo shi yasa za ga mafi yawancin waɗanda ba su da ƙarfi akwai wayo da dubara saboda sun sai yan gaba da gaba na an kali da su sai takanik da kaga mutum ya cika takanik da yawa to bai da ƙarfi shi ko da kaga mutum da ƙarfi sai ka iske wauta ta yi mai yawa don ganin shi kai buga ne za a yi yanzu ina make ka yan altar duk mutum mai ƙarfi galibi wauta take zo mishi mai mulki da kuke gani me yasa ke zamantowa wawa saboda yana ganin ana kewaye da shi sai ya manta da karhin Allah kuma ya manta da cewa cikin mutanen da ke masa biyayya akwai makiyansa da dama suna iya juyewa sai zamantowa wawa sai kuma cewa mu duk abin da muka dama sai mun yi wai ga wani abin da dama sai kai idan mutum na da kuɗi shi yasa ke zama wawa sai shiga kuɗi suna iya yin komai a duniya shi yasa sai ga yana iya taka kowa ya bada kuɗi bai san akwai inda ba zai yi rashin mutunci sai a kama shi ya bada kuɗin a ce ba a so sai an wulakantar da shi kuna fahimta ta a'a karfi kowane iri shi yasa kuma yanzu misali turawa da suke da ilimin duniya suna zalunta yan afirka yanzu irin su turai da amerika suna zalunta kasashen larabawa sai suka sa tsammani za su iya taɓa rashin zama lahiya yanzu sun taɓa kansu bala'i haka mai ilimi sai iske ɗalibi ilimi yana karatu kullum yana ta takalan malamai yana takalan malamai rana duk an ka zo an ka zamna za a tattauna ilimi sai a gane bai karatu ba khairu shahid doki Najeriya wani irin bala'i ne ba a Kano ba zancan wani malami na so a zo a tattauna da shi a kira malamai a yi kaza a yi kaza ran da aka zo aka tattauna ga da AC kuma amma yana zuwa ya sa bari cin kaho kana ganin kayi karatu kayi karatu karo da maza bai da kyau ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tatamannu liqa al-adu kakkai guri wato ganin kana da karfi kan wani abu wawa yake mai daka to Allah hakimun na baya aka kafin sai inda ya dace kaga munasaba tsakanin wannan suna da wannan suna to sannan ko me yasa kawo azizun hakimun a cikin wannan kissa ta annabi Ibrahim da ya nemi bashi ibnin Allah ya nuna bishar da yake rayar da matacce saboda azizun na ka sani annabi Ibrahim rayar da matacce za mu nuna maka karara ba wani abu ne wanda ya buwaye mu hakimun kuma mun yi mun nuna maka saboda kai ka cancanci a wannan wurin a nuna maka kun gane munasabar wallahu ta'ala a'lam muke gaba amin malam yace to wa min anwa'il bayan yana da cikin ban nau'i na bayani al-madhkurati wadanda anka ambata fihi a cikin wannan littafi an yuzkara lafdun amun za a ambaci lafazi wanda ya haɗe komai da komai thumma yusarrihu sannan ya yi furuci fi ba'd al-mawadi'i a cikin wadansu wurare bi dukhuli ba'd al-afrad zalika al-am wato sashen ɗaiɗaikun abinda zai shiga ƙarƙashin wannan lafazi wanda ya game gaba ɗai fihi a cikin shi ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama sha'air asalin sha'ira shine abu wanda yake zahiri na addini kiran sallah sha'ira ce ta addini abinda yake nuna ƙasa akwai addini yana da ƙarfi in karta tudan babu kiran sallah sai cikin wani ɗan ɗaki a sa can ciki a yi kiran sallah ciki amma dai waje aji Allahu akbar tude ba za a same shi ba suna hadawa to kaga sha'air abubuwa manya na addini domin mushkira suna bayyana addini ya bayyana kenan yana da karfi to duk wanda ya girmama waɗannan alamomi na addini faqad sarraha malam yace Allah ya bayyana qarara bi dukhuli wato albudna shigar raqum ma kenan fi hadal umum a cikin wannan sha'air dan bi qawlihi da fadarsa ba'dahu bayan wannan wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah ko ba haka ba suna daga cikin wato alamomi na addinin Allah yanka su a wajen aikin haji waɗannan albudun suna ciki ina fata an fahimta amma ai hattara yace zalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub a cikin haji akwai zalika man yu'azzim hurumati Allah fa huwa khairul lahu inda rabbih ina fata an fahimci to sannan kuma buduna yana ciki kuma Allah ya nuna cewa ya sanya su daga cikin mi wato wanda yake girmama su ashe girmama alamomi na addini girmama Allah ne sannan kuma waɗannan abubuwan Allah ya haramta a halatta su ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallah kakku halatta su keta alfarmar su bala'ina duk abin da ka taka in ka ce zaka keta hurmiyar Allah to ka jira karshen ka ina fata an fahimci da haka ko to lokaci yana tafiya malam yace to wa alam ka sani anna min maltazamna abinda mun kalazinta muka dike shi a matsayin manhajin da zamu doka fi hadal kitabil mubarak a cikin wannan littafi mai albarka annahu yadda al'amarin yake in kana lil ayatil karima in aya ta kasance tana da mubayyanun min alqur'anil karim mubayyinun kenan in kana lil ayatil karima mubayyanun mubayyinun kenan abinda zai bayyana ta mubayyinun ismul fa'il mubayyinun abinda zai bayyana ta kenan mubayyin mai bayyanawa mubayyin abinda za a bayyana in kuma an ka ce almubinu to nan da ismul fa'il da ismul maf'ul duka ɗaya kun gane ko to sai a ce almubinu in an ce bil kasr kenan ismul fa'il almubinu in an ce bil fathi ismul maf'ul kun gane wannan yawwa shi almubinu duk ɗaya na da fa'il da maf'ul amma abin da zai bauta su sai ka malamai sun ce al-mubin bil fathi kenan ismul maf'ul suke nufi al-mubin bil kasri kenan mi suke nufi ismul fa'il domin in an ce bil kasri asluhu al-mubin shi ko wancan al-mubyan amma ba a ce al-mubyin ba a ce al-mubayyin al-mubyan kenan al-mubin ne yaraba suke cewa kun gane wannan ai har tarafa kau to mallan yace in kana lil ayatil karimati mubayyinun in aya tana da abin da zai bayyana ta min alqur'ani a cikin alqur'ani ghairu wafin bil maqsud amma bai isa bai isa bai cika bil maqsud ga nufin mufin min tamamil bayani na cikan bayani gaba dai fa inna nutammimul bayan za mu cika bayani min sunnati daga sunna min haythu innaha tufassiru ko innaha tafsirun lil lil mubin ko bismul fa'il kenan ita ayan nan tafsiri ta lil mubini bismil fa'il kenan ga abinda za a bayyana wa al mubin tafsir fa innaha tafsirun lil mubini ya kamata a ce lil mubini bismil maf'ul ga abinda za a bayyana domin sunna ita ce za ta bayyana wa nan ba ita za a yin bayani ga kanta ba na fata an fahimce na hido kashi ismul maf'ul amma sun kawo ismul fa'il domin almubi fa innaha ita sunna ko tafsirun za ta yi bayani kaga lil mubini ya kamata a ce lil mubini ismul fa ismul maf'ul ga abinda za a bayyana na ayat alqur'ani amma sai malaka shi ismul fa'il ban san dalili ba ko ni abban fahimta ba dai wallahi alam to malin yace to wa misaluhu misalin sa qawluhu ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah ta kasance abu wanda ya zama to kitaban an rubuta shi ko abu wanda yake wajibi dama an rubuta ta cikin qur'ani an rubuta ta cikin lauhil mahfuz kuma dama wajibi ta an wajabta ta duk dai abin da ka dauka kanar ta kasance can tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya rubuta ya rubuta ta kasance wajibi kafin ma ta zo gare ku ko ba ka nan bane in gane ko ko ko sallah abu ce in ka gada ma ka ce da kanar ka ce sallah abu ce wajibi kitaban wanda an ka rubuta mawquta wanda an ka haddade ma lokacin sa ko ba ka ba malam yace to faqad ashara ta'ala Allah ya nuni ila awqatiha zuwa ga lokutan sa fi qawlihi a cikin fadarsa aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda kaga aqimis salata ka tsira sallah liduluki shamsi an gane ko daga lokacin da rana ta karkata az-zuhr ta shiga ko ba karan bane in rana ta shiga duluki shamsi ila ghasaqil layli har lokacin da dare ya shigo to kaga duluki shamsi har zuwa kahin ghasaqil layli yazo da az-zuhr da asar sun shigo to ila ga sakin layi sai dare ya shigo to in dare ya shigo za a samu magariba da mi da isha'i wa qur'an al-fajr da kuma lokacin sallar asuba an ce qur'an al-fajr ba ana nufin sallar al-fajr ba tana da qur'ani da tana karan kanta a a qur'anin da aka karantawa a cikin sallar fajr domin utliqa al-juz' wa urida bihi al-kull ba a iya sallah ba karanta qur'ani ba ka ta ce qur'an al-fajr ka ce qur'anin sallar asuba ko sallar asuba wani qur'ani gari ta ko ba kai karatu a gane ko da kuma aya waka aya ta cikin suratul isra aya ta 78 wa wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wataala wa aqimis salata tarafayn nahar ka tsaye da sallah tayf tarafayn nahar sassa guda biyu na yini ko ba ka nan bane dan ce sassa guda biyu na yini an gane ko sassa guda biyu na yini az-zahr za ta shigo farko farko ko ba ka nan bane tun daga lokacin da rana ta kullo sashi na farko ya bayyana kinan ko ba haka ba akwai sallar azhur akwai sallar mi la'asar yini ya riga ya kare wa zulafan min al-layli da lokacin da dare ya kusanto har ya shigo la'asar magriba ta shigo da mi da isha'i an gane ko wa aqimi salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layli ko ba haka bane innal hasanati yudhibna sayiat tarafayn nahari sassa guda biyu na yini ana sallah kenan azahar da la'asar suna sashe na farko an gane ko tsarafayin na ha sassa guda biyu na yini yini lokacin da yake farawa lokacin da mi an na ha yini ko wani lokaci hantsi yake farawa daga keto alfijiri duhu ya ƙari domin bi domin azumi ana yin shi ne da mi ai ba a yin shi lokacin da rana abin ga yini ya fara to ai yini yana fara wani daga keto mi alfijiri tun da yan alfijiri keto ba za ka ci abinci ba a to daga nan sun ba a tiku siyama ilal kenan daga nan za ka gane cewa yini yana fara wani daga lokacin da alfijiri keto kenan sallar asuba ta shigo ciki tarafayin nahar sallar azhur ta shigo ciki domin ita na cikin nahar sannan la'asar ta shigo ciki ita ma tana cikin tsarafayin nahar domin duk irin waɗannan sassan ne guda biyu wa zulafan minan laili da lokacin da dare ya kusanto in dare ya shigo kuma ana samun sallar isha'i kuma ana samun sallar mi sallar asuba ai sallar magriba da ke sun cari isha'i salloli guda biyar sun shiga ciki sannan kuma aya ta gaba da malam ya kawo fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun ko ba haka ba wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah hina tumsuna lokacin da kuke mareciya wa hina tusbihun da kuma lokacin da wato kuke maraita kenan kaga da an faɗi marece nan subhanallah sun kace saboda salloli ake nufi saboda cikin sallah akwai tasbihi subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal azim hina tumsuna lokacin da kuke maraita kenan lokacin sallah ta marece wa hina tusbihun da lokacin da kuke safiya kenan maraita salloli na marece ko na yini da kuma tusbihun salloli na safiya shikenan duka an hada su gaba daya almuhimmu dai waɗannan sun bayyana lokuta na sallah a cikin alkur'ani ina fata an fahimta an gane ko yawwa to kenan eh anan malam ya ce in ya zamanto babu bayani zai kara da sunna ko to kenan yanzu nan dai alkur'ani ya kawo lokacin salloli guda biyar in an ga dama yanzu za a shiga cikin sunna sai a gane waɗannan ƙa'idodin kenan kaga in an samu mujmal cikin qur'ani in ba a samu mubayyin ba cikin mufassil cikin qur'ani sai a dawo cikin sunna in an samu mutlaq cikin qur'ani za a dawo a gani cikin qur'ani in babu muqayyid kin shi in babu ma cikin alqur'ani sannan in an samu am cikin alqur'ani to ana koma a samu khas cikin alqur'ani ko cikin sunna kafin ai aiki ai bincike abin da ya dace an gane ko sannan in an samu ina zuwa nasir cikin alkur'ani to ana iya samun mansukh ai an samu abin nan nasir da mansukh din shi wato mansukh ana neman masa wato nasir a cikin alkur'ani ko kuma a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an fahimci waɗannan ka'idodin galibi su ne suke yawan maimaituwa a cikin ka'idodin shari'a yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokaci ya matso mun dai dan samu abin da muka samu insha Allah ta'ala mun tsaya a safha ta 24 ko insha Allah ta'ala karatu yana ga tafiya kadan kadan kuma insha Allah ta'ala za mu dora an muka inda Allah subhanahu ta'ala zai abin da duk da yake dai mufakkira dai ko yanzu dai an yi an dai fara tafiya ne ko ba haka ba akwai littafi na fusulun fi usul tafsir wani dan uwa ya dauki nauyin buga shi ta rayuwa sati mai zuwa a raba ma yan uwa kowa ya samu guda-guda insha Allah ta'ala ko kuma in ba mu raba shi wani sati mai zuwa sai sati na sama in muzakkira ta yi kusa karewa sai zama to shi fi usulun fi usulun tafsir muna son a bar shi shekara mai zuwa tunda an kare mukaddima mutane su yi muraji a mukaddima mu dawo ga littattafan mu in Allah ya ba mu iko mun kare mukaddima mu ci gaba sai ku rinka muraja'a ta mukaddima shekara mai zuwa in akwai rayuwa sai mu sa fusulun fi usulun tafsir tare da waɗannan littattafan saboda shi ma ya rinka wato tafiya tare da su an gane ko to ne kamata mu dakanta abinda muka faɗa da manto dai Allah shi ba mu dada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh